الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan ainihin wato dare daren juma'a daren 20 kenan ga ainihin wato watan rajab wata na bakwai hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da gudanar da daurar wannan littafi ta ainihin wato a sharhi sunna wallafa ta al'imam albarbahari rahmatullahi ta'ala alaihi ɗan uwa da na zonatar da yana jawabi abokin tafiya na malam mansur ya yi bayani kan falalar ilimi muna roƙon allah ta'ala ya albarkaci wannan bayani nashi ya sami aiki da abin da muka ji na ayoyi da hadisai akan falalar neman ilimi da darajarsa kamar yadda ɗan uwa malam ali ya ainihin wato gabatar wa faƙahullahu ta'ala za mu dasa insha Allahu ta'ala kan inda muka tsaya ɗazu mun yi karatu zama na hudu wannan zai zama zama na biyar kenan a daurar wannan littafi mai albarka Allah ta'ala ya datar da mu ya mana gamdakatar da daidai da faɗin daidai da aiki da daidai malam yake cewa wa'alam rahimakallah أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa a nuskar da ke hannuna fakara ta 88 kenan malam yace ka sani Allah ya maka rahma cewa wato yambaghi lil abdi ya kamata ko ya zama dole ga bawa an tashabahu shafaqatu abadan ma sahibar duniya ya zamanto tsoro da razana yana tare da shi indai har yana cikin wannan duniya li'annahu la yadri alama alama ya mutu don mutum bai san akan wani hali zai mutu ba wa bima yuhtamu lahu bai san da me za a karkare aikin shi ba wa alama yalqa Allah azza wa jalla bai san akan me akan wani hali zai hadu da Allah ubangijin talikai ba wa in amila kullu amalin min alkhairi ko da fa a ce yayi duk wani aiki na alheri wato ba wanda ke saban Allah kadai ya kamata ya ji tsoro ba wanda yake cikin ganiyar bautar Allah ma ya kasance ya kamata ya kasance cikin jin tsoron Allah cikin razana da tsoron yaya za ta kaya ku duba annabawa fa Allah ya kare su daga laifi Allah ya tsare su daga kafirci ya musu kariya daga manyan zunubai amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin su cikin suratul anbiya innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ce sun kasance suna rige-rige cikin aikin alkhairi suna bauta mana in ji Allah ta'ala cikin kwaɗayin lada da tsoron azabar Allah sannan kuma sun kasance masu ƙanƙantar da kai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul mu'minun yana ba da labarin bayin shi na ƙwarai wallazina idza wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun Allah ce su ne wanda suke aikata abinda suka aikata amma zukatansu na cikin tsoro da razana saboda sun san za a mai da su ga ubangijinsu ummuna aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulullah ana nufin masu zina da sata da shan giya da kaza annabi ya ce a'a su ne masu sallah masu azumi masu fidda zakka amma suna tsoron ka a zo Allah bai karba ba al'allama ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alai ana cewa wanda suka musulunta a hannun shi daga cikin yahudawa kawai yahudu tuba babu daga cikin yahudawa kawai wanda suka musulunta a hannun ibn al-qayyim sun kai mutum dubu ishirin banda waɗanda suka fahimci addini suka tuba daga bid'a da kaza ƙarƙashin koyarwarsa banda rubuce-rubuce da ya yi wanda har gobe ana amfana da su a duniyar musulunci a ɓangaren tauhidi da aƙida a ɓangaren fiƙuhu da usulun dini da usulun tafsiri da shi tafsirin da fannoni na ilimi mabambanta domin malami ne mausu'i bi ma'anar kalim amma da ya zo rashin lafiyan shi na ƙarshe sai aka ga hankalin shi ya tashi yana kuka aka ce mai me yasa kake ainihin wato kuka a wannan halin da kake ciki sai ce wata aya ta alƙur'ani ya tuna wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibuna kai kana tsammanin dacewa kana tsammanin rahama sai ka je ka tar da akasin haka a gurin Allah to kai dan adam da kake zaluman jahula gashi kullun cikin cutar da kanka kake kuma baka san wato me zai faru ba kai yafi cancanta ka fi kowa razana to amma sai dai gafalan mu ce ta yawa Allah ta'ala cewa wannan alqur'anin da a ce saman dutse za a saukar da shi dutsen sai ya daddare ya fashe ya tsatsage saboda tsoron Allah law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah duk da fa dutse baya saba ma Allah shi yasa da aka ce za a daura ma sama da ƙasa da duwatsu nauyin ibada da taklifi suka ji tsoro inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula aka ce masama da ƙasa da dutse ga sallah da azumi da kaza da suka ce ba za su iya ba suka yi ta magiya da aka ce ma dan adam sai ya ce ba matsala Allah ya ce saboda zaluman jahula ne ga bakin zalunci ga kududin jahilci Allah ka tsare mu to daka mutum bai san yaya zai zata kaya ba duk kasancewar shi mai bautar Allah da biyayya ga Allah ya zo a hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai iya daukan tsawon lokaci yana aiki irin na yan aljanna thumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar sannan karshe ya koma aikin yan wuta zai iya ɗaukan tsawon lokaci yana aikin ‘yan wuta sun mahutima lahu au yuktamu lahu amaluhu bi amali ahlil janna ka kamar hadisin ibn mas'ud kenan fa wallazi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fay'malu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ذاك العبرة بالخواتيم أنا كلن كرشين كلن كي تروق أن الله يكوتة كرشنك وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن يقطع ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ya kamata mutumin da ke cutar da kanshi da saban Allah kar ya fidda tsammani a lokacin mutuwa ko da yana cikin saban Allah kar ya dinga tsammanin Allah ba zai gafarta mushi domin a hadithul qudusi Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi bi ina daidai da yanda bawa na yake zato na kana tsammanin ba zai ma rahama ba sai ya baka haka kana tsammanin ya ma rahma sai ya ma rahma لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى يكوت تزتنشق أبنجي سبحانه وتعالى حديث دمك أنبتا لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله حديث جابر annabi ya faɗe shi saura kwana hudu ya bar duniya wace kar ɗayanku ya yadda ya mutu face yana mai kyautata wato ainihin zato ga Allah sannan waya khafu zunubahu ya dinga jin tsoron azabar shi waya khafa zunuba ya dinga jin tsoron zunubansa kar kuma ka ɗauki ɓangaren raja'i kamance da ɓangaren haufi ka ɗauki kwaɗayin lada kamance da tsoron azaba ka ɗauki rahama kamance da azaba a duka biyu ne zaka hada kana kwadayin lada kana tsoron azab wa yad'una na raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina haka ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala bainal khawfi war raja tsakanin tsoron azaba da kwadayin rahma in ka tuna azabar Allah ka kiyayi saban Allah in ka tuna rahmar Allah ka dukufa cikin bautar Allah haka mumini yake rayuwa al-imam an-nawawi yake cewa rahimahullah a lokacin da kake raye ya zama bangaren tsoro yafi yawa bangaren tsoron azaba ka ya furin jaye saboda me abubuwan da ke karkatar da kai daga bautar Allah sun yi yawa abubuwan da suke janka cikin saban Allah sun yi yawa da ka sai ka yawaita tunanin wuta ka yawaita tunanin azaba fiye ma da rahma ba a cika kai tunanin rahamar ba amma ya zama gaba da gaban ta bangaren tsoron azaban ya fi yawa suka ce amma lokacin da mutuwa ta zo ma mutum a lokacin da rashin lafiya ko tsufa ko na abu haka dai da alamun cewa gangara ta taho sai kuma ya wato ainihin gallabar da bangaren rahama rinja da bangaren tausayin Allah da rahmar Allah saboda annabi ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah a lokacin da rayuwar shi ta zo karshe karshe fa inna rahmahu fa in rahimahu fa bi fadli fa in rahimahu Allah ko fa bi fadlihi idan Allah ya mai rahama da falalarsa wa in azzabahu fa bi dhanbihi in ko Allah ya azabtar da shi to zunubi ne bawan yayi man ka ganka aljanna bayin kanka ba shi yasa yan aljanna da sun bude ido sun gansu a aljanna ba alfahari za su fara ba cewa za su yi wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub Allah duka falalar Allah za su jingina mawa dan da ya ga dama wuta zai kai su to zaka yi su ce wannan da rahmar Allah وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وندق أمسي الجنة abin da za su dinga faɗa kenan in sun shiga aljanna Allah ka sa muna cikinsu والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة نعم yin imani da cewa lalle Allah ta'ala ya sanar da annabin shi sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama kaga cewa annabu bai san gaibu ba haka ne sai dai abin da Allah ya sanar da shi alimul alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا جد أكوي نوء غيب دا الله يكلا با وندي يسن شي سي الله با وندي يسن wannan abun kamar tashin alkiyama takamiman yaushe za ta kasance nawa ga watan nawa a wace shekara ba wanda ya sani sai Allah يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يتي ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة sanin yaushe za ta kasance ya yi nauyi a sama da ƙasa hadisin jibril ya fassara nauyin jibrilu ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama akhbirni an sa'a sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wato fiyayyen halitta ne aka hada sama da ƙasa malaka jibrilu da shine shugaban mala'iku yake tambayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shine shugaban halittu gaba daya yace mai yaushe alkiyama za ta tashi sai yace mai tambayan an gane wanda ake tambayan shi annabi kenan bai fi mai tambayan sani ba shi jibrilu kenan ba kaga an tsatsake bakin tsanya yanzu kowa sai ya ja bakin shi ya shiru tun da wa'innan ba su sani ba babu makhlukin da ya sani to duk abin da zai faru cikin al'amuran da suke da alaƙa da addini har zuwa tashin alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi wannan a hadisin hudhaifa cikin bukhari hadisin muslim a hadisin anas cikin muslim cewa khatabana rasulullah khatabana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama khutbatan ma taraka fiha shay'an ila qiyamis sa'a illa zakarahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila hadisin hudhaifa a bukhari hadisi ba na muslim ba afwan hadisi na abu zaid amr ibn akhtab dake cikin muslim yace wa alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahidatan wa hiya al-jama'a qila ya rasulullahi man hum qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi ka sani ka tabbatar ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta za ta kasu kashi 73 dukkan wa'annan bangarorin yan wuta ne banda bangare daya wahiyar jama'a su ne wanda suke kan tafiyar sunna aka ce ma annabi sallama suwaye aljama'a sai ya ce wanda suke akan abin da nake akai ni da ni da sahabbaina daga shine maliku yace duk abin da zamanin sahabbai bai zama addini ba yau ba abin da zai sa ya zama addini duk abin da zaka yi na addini ka tabbatar annabi da sahabban shi ne suka sa mai hannu in ya fita daga cikin stomfin na annabi da sahabban shi ka shafa mushi lafiya sai ka huta wannan hadisi wato ainihin yana cikin turmizi da wasu daga cikin maluma da suka ruwaito hadisin abu huraira wa haka za kana dinu fi ila khilafati umara haka addini ya kasance akan sunna ake tafitin zamanin annabi har zuwa khalifancin umar radiyallahu an wa haka za kana fi zamani uthman haka ya kasance a zamanin uthman ana kan sunna da su sahabban da tabi'an da suka biyo baya suna koyi da sahabban to falamma kutila Uthman yayin da aka kashe sayyiduna Uthman radiyallahu anhu wa arda shine farkon wanda aka mayankan rago a cikin wannan al'umma aka kwantar da shi aka yanka shi da azumi a bakin shi jinin shi ya sauka akan fadin Allah ta'ala fasa yakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim jinin da ya fara diga yana karatun Qur'ani ne dama khawarij suka haura in ta'adda bai bai san sun shigo ba matar shi na zaune na'ila ta ce musu ai inda yana karatun ƙur'ani bai san kuna yi ba daga wani ya sa ƙafa sai ya buge ƙur'ani cikinsu kuma wai momi ne mahaddatan ƙur'ani wato inda za a gane shaidan ya gama dagwalgwala lissafinsu daga sayyiduna uthman suka ainihin kama shi suka kwantar da shi suka yanka shi jinin shi da ya fara diga to a saman wannan ayar ta fasa ya fi kahumullah da ke cikin suratul bakara abinda take cewa Allah zai maka maganinsu Allah zai ɗau mataki akan abin da suka yi maka Allah zai ɗaukan maka fansa zai rama maka tunda ai cikinsu akwai wanda ya mari matar sayyiduna Uthman kafin su kai ga yanka shi Uthman ya mai addu'a sai ya Allah wannan mutumin ka tsawaita rayuwar shi ka makantar da idanun shi ka jefa shi cikin kutuna ka kai shi jahannama mutumin yayi tsawon rayuwa ya makance ya talauce ya fada cikin tashin hankali da annoba in an haɗu da shi a hanya a ce dattijo ya akai haka sai ya ce shaykhun maftunun asabatu da'watu uthman fitinannen tsoho ne ni addu'ar usmanu sai ya ce addu'ar usmanu ta bi shi ba a taba waliyi a zauna lafiya to lokacin da aka kashe sayyiduna uthman ja al-ikhtilafu sai sabani yazo wal bid'u da bid'o'i shi'a suka ballo khawarij suka ballo qadariyya wane ne da duk ba a san su wasaran nasu ahzaban mutane suka kasance kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun wanda baka bi tafarkin shi ba a gurin shi kai batacce ne ba ruwan shi da kai ke kan sunna ba ruwan shi da kai ke kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa na kira zuwa ga hizbiyya a zo ga ƙungiyata da haka ƙungiyanci bai da asali a addini addinin musulunci ɗaya ne tafarkin ɗaya ne aka ce a lalura ta sa aka yi ƙungiya to a yi ɗaya mana me yasa wannan zai yi tashi wancan zai yi tashi wa'incan za su yi nasu wannan za su ɓalle su yi kaza kuma a zo ana cin dunduniyar juna ni makanmu faɗa ni makanmu nasiha addinin musulunci ɗaya ne as-sunna sunna wal jama'a al-jama'a wasalafiyya ta salafiyya babu wani nuku-nuku gaskiya ɗaya ce mala saboda haka mutane suka zama ƙungiyoyi suka zama ɓangarori wasaru firakan suka zama ɓangarori faminan nasi man thabata alal haƙƙi inda awwali taghyiri cikin mutane akwai wanda suka tabbata akan gaskiya tun farkon canzawan da mutane suka yi su ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma sahabban na haka suka kafu saboda sun tarbiyyantu da tarbiyyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce mai kafu wa zaka goyi baya wana ko wana sai yace duk wanda yace hayya ala sala zan je nayi sallah gurin shi tunda dukkan su ahli sunna ne amma duk wanda yace hayya ala qatl akhika muslim zo ka kashe dan uwanka musulmi sai yace a'a ba da ni ba ba da ni ba wa qala bihi akwai wanda ya faɗi wannan gaskiyar wada'an nasa ilaihi ya kiran mutane gare shi fa kana al'amru mustaqiman haka al'amarin ya kasance a daidaice hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulani yace har sai da wato tenuwa ta hudu ta kasance manda ta hudu ta kasance a zamanin yan garin suwana ko yan kabilar suwana anan ya sakaya bani fulanin din yana nufin banul abbas amma a lokacin ya sakaye sunansu saboda akwai sauran jikokinsu suna mulki shi kuma mai mulki shugaba abinda sunna ta koyar da kai shine ko za ka yi mai nasiha ba a bainar jama'a ba daga sai ya sakaye zancen in qalaba zamanu sai zamani ya juye wa taghayyara nasu jiddan mutane suka canza kwarai wannan kuna da shi ko wa fashatil bid'u bid'o'i suka watsu wa kasurati du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jama'a masu kira ga tafarkin da ba na gaskiya ba tafarkin magabata ba suka yawa wa waqa'atil mihanu fi shay'in lam yatakallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala ashabu aka dinga jaraba mutane wai sai sun faɗi wani abu wanda annabi bai faɗa ba sahabban shi ba su faɗa ba yana ishara zuwa ga mas'ala ta khalqul qur'an a zamanin su ma'mun da sauransu sai a zo da malami a tirsasa mishi wai sai ya ce ƙur'ani halitta alhalin wannan aƙida ce ta kafirci abinda annabi da sahabban shi suka rayu akai alƙur'ani maganar Allah ne wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah maganar Allah ne alƙur'ani wa da'u ila alfurqati wa innan mutanen suka yi kira zuwa ga rarrabuwar kai wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil furqa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko ya hana rabuwar kai wa kaffara ba'dhum ba'dha sashin su ya kafirta sashi wa kullu da'in ila ra'ayihi wa ila takfiri man khalafahu wato ainihin wa kullun ko wa kullu da'in hmm? wa kullun da'a ko aiwa wannan kuskure ne na mu kullun da'a ila ra'ayi kowa yana kira zuwa ga ra'ayinsa wa ila takfiri man khalafahu yana kira zuwa ga kafirta wanda ya saba mushi sai ce duk wanda baya tare da shi kafiri ne subhanallah fadallal juhalu war ri'a'u jahilai daga magari sai suka bata wanda ba su da ilimi kasan shi ilimi shine fitila shine hasken da yake shiryatar da bawa zuwa ga gaskiya ونجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم انا مسكت علمي اكي نفي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا سكت علمي اكي نفي to jahilai daga magari dubgaggun mutane ba ga magari na wanda kawai ba su da sani ba amma masu hankali a wanda yake dubgagge baya cikin seti suka yi ta kira suka bata wa man la ilma lahu da wanda ba shi da ilimi jahilai suka halaka wa atma'un nasa fi shay'in min amri dunya suka dinga kwadaitar da mutane da lamarin duniya maimakon lahira da ya kasance jahilai sun samu abun fada cikin addini da ilimi to an shiga uku domin shi jahili abin da yafi dacewa gare shi as-sukut yayi shiru ba fannin shi bane kuma ba za ka ga ba fannin da ake mahawan tsaye sai ilimi na addini ta ilimi na addini yanzu wanda ya san bai yi karatun zamani ba zai zo yana maka ƙarin haske kan injiniyarin ko psychology ko biology ko na abu makamancin haka ba duka wannan jiji din ya san ba ɓangaren shi ba ne in ma ana faɗa sai dai ya shiru ba zai ce na shekara 20 ina sauraron kiwon lafiya sannan ko ana akwai wani shiri da ake gidan rediyo na kiwon lafiya ce na shekara 20 ina sauraron kiwon lafiya don haka ɗan kabe da lafiya bari in zo in mai tiyata tunda ina sauraron bayanai na haɗu da likitoci mabambanta kaga ba zai yiwu amma yanzu sai ya zo ya ce halal ya ce haram an yi magana ya ce shekara nawa muna sauraron malamai da haka zai yi fatawa ya nassaba kanshi a matsayin mujtahidi shaykhul mashayikh wa shuyukh iyalu wannan abin takeici ne wa khawwafuhum iqabad dunya suka tsoratar da su azabar duniya suka mance lahira fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim wa raghbatin fi dunyahum mutane suka bi su saboda jin tsoro ma addinin su wato ainihin da kwaɗayi akan duniyarsu wato yana nufin waɗancan shugabannin da suka rudu da 'yan bidi'a suka ɓatar da su suka ɗaura su akan wannan tafarkin suke ganin wannan ɗin shine gaskiya fasarati sunnatu wa ahluha maktumina da sunna da ma'abotansa sai suka kasance ɓoyayyu ne wa zaharatil bid'u wa fashat bid'o'i suka yaɗu suka watsu suka bayyana wa kafaru min haythu la ya'lamuna min wujuhin shatta su waɗannan batattun har sai da ta kai sun ɓace ta hanyar da ba su sani ba ta fuskoki da yawa wa wada'ul qiyasa suka sanya qiyasi na hankali wa hamalu qudratar rabbi fi ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa ara'ihim suka daura hikimar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abinda wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala yake na hukunce-hukunce da umarni da hani suka kwatanta su da hankalinsu da ra'ayinsu kaga akwai abin da ya fi ƙarfin hankalinka fama wafaqa uqulahum qabiluhu abin da ya dace da hankalinsu su karba wa ma lam yuwafiq uqulahum radduhu abin da bai dace da hankalinsu ba su kore shi fasara al-islamu ghariban was sunnatu gharibatan wa ahlus sunnati ghuraba fi jawfi diyarihim sai musulunci ya zama bakon abu sunna ta zama baƙuwa ahalus sunna suka zama su ne baƙi ana ganin kamar sun zo da sabon abu a cikin gidansu na musulunci cikin gidansu na musulunci na sunna kuma ana musu kallon hatsabibai masu raba kan jama'a saboda an fi su ƙarfi saboda an fi su fawa wannan kaga jarabawa ce a lokacin ne zaka tar da alqabidu ala dinihi kalqabidi ala aljamrati wanda zai rike addinin shi sau da kafa to kamar wanda zai kama rushin wuta ya matse da hannunsa wa'alam annal mut'ata mut'atan nisa wannan badal wa'alam annal mut'ata wato mut'atan nisa wal istihlala haramun ila yawmil qiyam yana ta sirkawa tsakanin tauhidi da aqida da ahkam ka sani cewa lallai mut'atun nisa don mut'a kala uku ce akwai mut'atut talaq akwai mutu'atun nisa akwai mutu'atun nusk ta aikin hajji mutu'atun talak wannan sunna ce idan mutum ya saki matar shi ya bata wani abu wanda zai rage mata radadin rabuwan nan wanda ka san wata sunna ce da yanzu ba a cika aiki da ita tunda mafi akasari sakin cikin tashin hankali ake yin shi cikin kaza kaza kila ma sai an fasa mata wata gaba a jikinta a kora ta gida to amma sakin da aka yi na sunna ta yi idda a gidanka ta ƙare sai ka ɗauki wani abu ka bata don katta ta gayyara da kowa da gwargwadon halin shi kowa da gwargwadon halin shi zai famatti ruhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf mawadaci ya bada da gwargwadon wadata shi lal musi'i qadara wanda yake wanda bai da wadata ya bada gwargwadon samun shi sannan akwai mut'atu at-talaq wannan ta talaq kenan ita ma kala kala ce akwai da ita wajibi ce kan mutum ya saki matar shi kafin ya tare da ita bayan an daura aure wannan rabin sadaki zai bata akwai wanda suka ce ita mut'a ta wadda aka saka kafin a tare da ita ita ba mut'a bace kawai ta ci rabin sadaki ne ba wani sadaka ya mata ba inda haka Allah subhanahu wataala ya ce fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah to akwai mut'a ta ainihin alhajj mut'atul hajj ko mut'atun nusk hada aikin hajji da umara ta hanyar raba tsakanin su da tahalluli bayan mutun yayi umara ya sa kayan gida ya ci gaba da duk abin da ya ga yana iyawa a garin makka wanda bai saba ma Allah ba sannan yawon tarwiya kuma ya aikin ya karasa ayyukan hajjinsa to akwai muta'atun nisa ta azzawaj ita ce aka haramta da farko an halatta ta lokacin sahabbai ba su da halin yin aure ana cikin kangi annabi sallama ya halatta mutum ya auri mace zuwa wani lokaci sai ya rabu da ita to daga baya da aka yi fathu khaybar a ranar annabi ya haramta mutu'a haramtawa ta har abada don an samu wadata an samu ganima hadisai sun tabbata kan ainihin wato haramcin mutu'a akwai hadisin wato ainihin ar-rabi' al-juhani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nasu inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna allaha harrama dhalika ila yawmil qiyamah to me yasa ya kawo zancen mutu'a saboda yan shi'a sun dauke shi rukuni a cikin addinin su kuma su ba mutu'a suke ba zina ne da ka sani zina suke yi tunda ita mutu'a aure ne ya cika kowane sharadi da waliyan yarinyar za a yi auren da shaidu da siga da komi kawai bambancin shi da aure da muke yi a yanzu shine shi lokaci aka samu shi da wasu yanzu 'yan shi'a da sista aka suke cewa sista wai yar uwa dan sun shigo yankunan nan namu da sunan al-ikhwanul muslimun zaka sai a ce da sista da dan shi'a an haɗu kawai an yarjejeniya daga gurin tattaki sai a wuce a yi ta fasikanci wai mutu'a ce ake yi kawai dama annabi ya ce ƙarshen zamani za a dinga canza ma zunubi suna me kun a kira shi dadiro ko zaman dadiro sai a ce mutu'a ce to waccan mutu'an ma an haramta ta an mutum yayi a yanzu zunubi yayi laifi yayi haddi za a yi mushi ballantana irin nasu to ka san da cewa wannan haramun ne haka al-istihlal auren kashe wuta wanda mun yi bayani jiya ko shi ma haramun ne mutum ya saki matar shi saki har na uku kaga babu komai daga sai ya hada baki da wani ya aure ta daga baya sai ya sake ta shi sai ya koma ya aure ta wannan haramun hadisai da dama sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci ma mai yin wannan la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalala da wanda yayi auren kashe wutar da wanda aka kashe mawa muka ce rura mai ita akai ko duk tsinan nune inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin Abu Dawud da Ibn Majah malan yake cewa wa'arif li bani hashimin fadlahum li qarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar wa banu hashim falalarsu saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangin annabin su sayyiduna ali ahlul bait gabaki ɗayan su ka san falalarsu amma ga in shi'a suna sukar ahlus sunna da cewa wai makiya ahlul bait wannan ƙarya ne ba gaskiya ne ba ahlus sunna ba wanda ke girmama ahlul baiti kamar su dan su suka ruwaito tsabtatattun hadisai akan falalarsu udhakkirukumullah fi ahli baiti ga ayat qur'ani qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba wannan yasa ake mutunta ahlul baitin da suke musulmi bayan kasancewar su sahabbai bayan kasancewar su muminai kuma su dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yasa su sayyiduna umar sai da suka san yanda suka yi suka samu aure daga gidan sayyiduna ali yace dan ya hada tsakanin suhba da qurba tsakanin kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam da abota da shi da dalibtaka a hannun shi da surukuta da gidan shi kaga ahli sunna suna girmama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata'arraf fadla quraish ka san falala quraishawa a dunkule wal arab da dukkanin larabawa wa jami'il afkhad da dukkan kabilu na larabawa suna da falala suna da daraja domin Allah subhanahu wata'ala ya zabe su ya aiko annabi a cikin su wadanda hadisi ya tabbata a cikin muslim hadisin wathila ibn al-asqa manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah astafa kinanata min waladi isma'il wastafa quraishan min kinana واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم Allah ya zaɓi kinana daga cikin ɗiyan annabi Ismail, Arab wanda suke almusta'ariba, kuma ya zaɓi ƙuraishawa daga cikin kinana, ya zaɓi banu Hashim daga cikin ƙuraishawa, kuma annabi ya ce duk cikin banu Hashim Allah sai ya zaɓe ni ya fifita ni akan saura. Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. fa'arif qadrahum wa huquqahum fil islam ka san falalarsu da ainihin wato haƙoƙinsu a cikin musulunci karka cutar da su kuma wannan ba shi zai sa a ce suna dinga jingina musu karamomin ƙarya ba a ce wuta ba ta ƙona su su sharifai su kaza su kaza a wannan ba gaskiya ba ne duka sufaye ne suka ƙirƙiro wannan don su ji daɗin damfaran mutane tunda shi sufi in dai za a ci abinci to komi zai iya yi wa qalu sakirna bi hubbil ilahi wa ma askara alqauma illa alqisa gurin maulidi kaga wata tatumu ta faɗi wai ce jazaba ce da shauki ba wani koshi ne aikin shinkafa ce malam shine wa ma askaral qauma illa alqisa to so da haka babu wannan a cikin addinin musulunci har ma wanda ba shi da alaka da wannan zuri'ar tayyiba sai ga ya jingina kanshi da ita gano baki kirin ce maka shi ma sharifi galibin waɗannan wato ainihin sufayen da shehunan ɗariƙu sai da suka san yadda suka yi suka jingina kansu ga ahalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan dai su ji daɗin damfarar jahilai malam yake cewa wa ta'arraf fadlal ansar kuma dole ka san falalar ansar mutanen madina da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya wa wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim da wasiyar da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi game da al-ansar da yace usikum bil ansari fa innahum karshi wa aibati yace ina muku wasiya da ansarawa sune tawagata sune na hannun dama na mana jama'ati wa khassati su na musamman ne ci al-insanu shi'arun wa al-ansaru shi'arun wan nasu dithab yace mutane dukkan su wato ainihin babbar riga ce amma ansar su ne a ciki wato sun fi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau akhadha nasu shi'aban wa audiyatan la akhadhtu shi'abal ansari wa audiyati da mutane kowa zai kama hanyar shi ni hanyar ansarawa zambi ya ce almahya mahyakum wal mamatu mamatukum garinku na rayu rayuwa mai daɗi nan Allah zai ɗauki rayuwata suka yi farin ciki suka ji daɗi yaƙi aka ji aka dawo ya ta raba ma wa almu'allafati qulubuhum ganima ya ta raba musu a ba mutum raƙumi ɗari wani a bashi ɗari biyu an sarawa komai ba a ba su ba to matasan cikinsu kasan lokaci ɗanyen ice sabon yanka sai suka ce wai toya mu da muka gama yaƙar mutanen can jiya takobinmu ba ta ɗige daga jininsu ba kuma yanzu a ɗauka a ba su mu a hana mu annabi salama da ya ji haka sai ya kira su ya ce miya dauɗar duniya ba za ku so mutane su koma gida bishati wal ba'ir wannan da rago wannan da da ainihin raƙumi ba ko kuma ku koma gida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ji daɗi suka yi murna kasan wani abun sai mutum ya dan gafala sai an tunatar da shi kana tama wani hassada shi ko ko kafar ka bai taka ba ko kana ganin wani ya fi ka alhalin ko hanyar ka bai ba to sai an faɗakar da mutum an nabbaha shi sai ya tuna falalar da Allah ya mushi wa alar rasul sallallahu alaihi wasallam ko wa alin rasul ka san falalar iyalan manzo sallallahu alaihi wasallama daga matan shi da ƴaƴan shi da ƴan uwan shi fala tasubbahum karka zage su wa ta'arraf fadlahum dole ka tabbatar da falalar su wa jiranahu min ahli almadina dan wato makotan annabi mutanen madina fa'arif fadlahum ka san falalar su ka san girman mai girma in kana da girma dan ka san wanda bai da girma ne bai san girman mai girma ba yanzu kaga kare ba ruwan shi da cewa kai ne ciyaman na local government ɗin ku kai ne mayor ko kai ne ka sai ma haushi ko ba ruwan shi kai ne alhaji wane ko malam wane in ya samu dama sai ya damƙi ƙaurinka to so shi bai da daraja laisa ahla laisa ahla lisharafi fala ya'rifu ahla sharafi wala ya'rifu lahum sharafahum wa fadlahum واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية ka sani ahalul ilmi ba su gushe ba ma'abuta ilimi suna watsi da zancen jahamawa 'yan bid'a ta jahamanci hatta kana fi khilafati bani fulani har sai da lokacin shugabancin su wane ya kasance yana ishara zuwa ga daular abbasiyya takallamar ruwaibidatu fi amri al'ammati kaskantattun mutane sai suka dinga magana cikin lamarin al'umma yana nufin su wa ahmad ibn abi du'ad wanda shine ya rura wutar kiyayya da adawa da bakin ciki da sharri da ya dinga masu al'imamu ahmad aka dinga cutar da su har Allah ya kawo musu fatahi da buɗi akwai wanda a cikin wannan jarabawar Allah ya karɓi rayuwarsu suna cikin sarƙa da ƙuƙumai an musu sharri an ce abin da suke kai ba gaskiya ba ne alhalin suke da alkitabu wa sunna haka suka yi haƙuri ba su ɗaga harshensu ba a kan shugaba don kar al'amarin mutane ya farrake don kar a samu watsewa da rarrabuwar kai haka suka yi haƙura da cutarwar da za a yi musu don al'umma ta zauna lafiya وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم جهما wannan suka dinga sukar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhadhu bil qiyas war ra'yi suka yi riko da qiyasi da molanka wa kaffaru man khalafahum suka kafirtar da wanda ya saba musu ba tuhumar qiyasi ake ba a janubin abin da ya shafi aqida ne babu qiyasi kiyasi cikin hukunce-hukuncen halal da haram ne amma babu kiyasi babu ijtihadi a cikin matsala da ta shafi Allah tabaraka wa ta'ala sunayensa siffofinsa ayyukan shi ikon shi kudurar shi wannan duka kawai as-sama'u ne kaji a nassi qur'ani da hadisi kace haka nan ne amir ruha kama ja'at baka da wani aiki da zaka yi musu sai yarda da miƙa wuya فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له da jahili da rabkananne da wanda bai sani ba duk suka fada cikin wannan hadarin nasu hatta kafaru min haythu la ya'lamuna hatta kafaru har sai da ta kai sun kafurta ta handa basu sani ba sai dai akwai wanda yana da uzurin jahilci shi a mai uzuri fa halakatil ummatu min wujuhin al umma ta dinga halaka ta fuskoki da yawa wa kafarat min wujuhin suka yi ta kafurcewa ta fuskoki da yawa wa tazandaqat min wujuhin wasu suka zama zindikai ga su da sunayen musulmi suna sallah suna azumi amma zukatan na arna ne wa dallat min wujuhin suka bata ta fuskoki wa farraqat wa btada'at min wujuhin suka raba kan mutane suka kirkiro bid'o'i da yawa illa man thabata ala qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabi bihi kadai wannan shine ya tsira wanda ya tabbata kan zancen annabi sallama da umarninsa da abin da sahabbai suka yi umarni walam yukhatti ahadan minhum wanda bai kuskurantar da wani sahabi ba walam yuja walam yujawiz amrahum wanda bai ketare umarninsu ba dan da ka fara ganin kai ke kan daidai ba sahabbai ba to ka gama halaka kenan wa wasi'ahu ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su shi ma ya wadatar da shi tunda ba su tsoma bakin su inda ba su tsoma baki ba shi ma bai tsoma ba inda ba su yi jayayya ba shi ma bai yi jayayya ba walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim bi kyamatu tafarkin su da tsarin su ba wa alima annahum kanu ala al-islam sahih ya san cewa sahabban nan suke kan musulunci na gaskiya wal imani sahih imani na gaskiya fa qalladahum dinahu wastaraha yayi koyi da su at-taqlid bi ma'na al-ittiba' yayi koyi da su cikin addinin shi sai ya huta har su ahlul kalami din sun yadda tafarkin sahabbai yafi zaman lafiya haka razi yace yace tariqatu salafi aslam hanyar magabata tafi zaman lafiya haram ne aya haram ne hadisi kaza halal aya kaza haram hadisi Allah yana da kaza aya Allah yana da kaza hadisi ba a jingina mu Allah kaza aya ba a jingina mu Allah kaza hadisi kaga shikenan ka tsira sai ce amma dariƙar su hanyar su su wato ainihin 'yan baya ahalul kalami sai ya ce ausa'u ta fi faɗi wa ashkalu sai dai matsaloli gare ta tana da faɗi amma akwai rudani akwai rikici ya zo mutuwa sai yake yin wasu baituttuka ya ce nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'yil alamin wa balu har ya kan da yake cewa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace an ka biye ma hankali a hankali zai zarge ka ya dabaibaye ka ya daure ka ya daure ka tam yace na lura mafi yawan mutanen mu aikin da suke yi azaba ne akan su yace kai da na natsu duk irin wato shige ficen da muka yi da binciken da muka yi ba abin da muka karu da shi sai wane ya ce wane ya ce kattin banza kawai fira da labaran wasu bakaken arna na da sun bar ƙur'ani sun bar sunna kai har ma fa wani ana cewa bishirun almarisi ne wata ran tattaunawa ta hada shi da al'imamu shafi'i aka ga ya koma gida ya kasa cin abinci ya kasa bacci yana ta daddaure fuska iyalin suka ce mai lafiya ya ce wani ne muka haɗu da shi duk ya rikita mana lissafi a majalisunmu ya zo mana da wasu aƙidu na mutanen makka suka ce mai kai amma wannan mutumin da ya rudar da ya rikita aka da alama da yana da ilimi sai ce ba wani ilimi gare shi ba sai dai ayoyi da hadisai da ya haddace wai su din ne ba komi ba shi abin da ya ɗauka sanin kawanin na falasifa da yadda suke ainihin wato kafa hujjoji da dalilai na hankali wai shine ilimi wanda ko duk musulmi ya san ba a saukar da wannan ba abinda aka saukar ma annabi alkur'ani da sunna to idan ilimi ya fita daga alkur'ani da sunna kuma aka ce ilimin addini ne wallahi halaka ka zai halaka ka zai Allah ka tsare mu da kamalan yake cewa wa alima anna ad-din inma huwa at-taqlid kuma mutun zai san da cewa addini shine biyayya taqlid anan ba taqlidanci na ta'assubanci ba alittiba yake nufi wattaqlidu li ashabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wadanda ake bi sau da kafa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran a'imma da suka biyo bayan su me maliku yace kullun yu'khadhu bi kalamihi wa yuraddu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw illa rasulullah wata ruwa ya nuna kabarin annabi yace illa sahiba hadal qabr kowa da ka sani a iya karban magana shi a maida mai wata wani abin ya faɗa a karɓa wani abin a bashi amma ban da manzan Allah shi annabi duk abin da ya zo da shi dole ka yadda dole ka karɓa dole ka yi imani da shi dole ka yi biyayya amma ana cewa za a yi bi tafarkin sahabbai ne da ma'anar abin da suka yi ijima'i a kan shi za a bi tafarkin sahabbai ne da ma'anar a matsala ta aƙida a nan ba su saba ba amma a cikin hukunce-hukunce an samu sun yi saɓani akan wata matsala ibn umar ya ce kaza ibn abbasin ya faɗi akasinsa sayyiduna umar ya ce kaza na na aisha ta faɗi akasin haka to anan sai a yi tarjihi idan zancen wani sahabi ya saba ma wani sahabi sai a auna zancen da kala allahu kala rasulu abinda ya dace da alkitabu wa sunna sai a bi shi wancan ra'ayin sai a ajiye shi in sahabi ya faɗi magana kuma ya ba sahabin da ya saba mushi to za a yi koyi da shi a cikinta wannan shine mazhaba ta al-imamu ahmad idan aka samu saɓani tsakanin sahabbai kuma ba a samu dalilin da ya goyi bayan ɗaya daga cikinsu ba sai a kalli cikin ra'ayoyin sahabban nan in an samu wanda yake da alkhulafa'ur rashiduna sai a bi shi saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to cikin khulafa'ur rashidun sai aka samu saɓani ya za a yi sai a kalli in akwai ra'ayin da ke da sayyiduna abubakar ko umar ko su biyun shi za a bi saboda annabi ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar abubakar wa umar ku koyi da mutane biyun nan da suke bayana abubakar da umar kenan yace in yuti'u ababakar wa umar yarshudu in mutane suka yi ma abubakar da umar biyayya za su shirya wannan shine ilimi komi a tsare yake mala yace wa alam anna man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa mubtadi'un wa man sakata falam yaqul makhluqun wala ghayru makhluqin fa huwa jahmiyyun wa hakadha qala ahmad ibn hanbal wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa iyyakum wa muhdathati al umuri fa innaha dalala wa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh ka sani cewa wanda ya ce in na furta alƙur'ani to lafazin na wani karatun ƙur'ani halitta ne to shi ma ɗan bida ne wani shi alƙur'ani kalamullahi bi kulli wujuhihi haka wato ibn abi hatim ya hakaito daga mahaifin shi da ainihin dan uwan mahaifin shi abu hatim razi da abu zur'atar razi daga malaman dukkan sassanin duniya cewa dukkan malamai mutanen misra da mutanen sham da mutanen iraq da mutanen makka da na madina da na hijaz da duka sun haɗu akan cewa alƙur'ani maganar allah ne alƙur'anin nan kuma duk ta yanda ya kasance karantawa akai saurara shi akai rubuta shi akai haddace shi akai to duk kai ka karanta ko wani ya karanta maganar allah ne to cewa ni lafazina da alkur'ani halitta ne ko da alkur'ani shi ba halitta ba ne wannan maganar ma bid'a ne sahabbai ba su yi ba allafziya kenan wala taqul alqur'anu khalqan qara'tuhu fa inna kalam allahi bil lafzi yudahi haka ibnu abi daud ya faɗa a cikin ha'iyarsa karkace in na furta na karanta to shi halitta a'a da rubutun shi da karatun shi da abin da aka saurara da wanda aka haddace da na lauhul mahfuz da na cikin mushafin alqur'ani duka maganar Allah ne shine al-imam ibn al-qayyim a cikin nuniyar shi ta al-kafiyatu shafiya yake yaba mawa wani bujumin malami al-imam al-qahtani da ya faɗa shi ma a cikin nuniyarsa ta nuniyatul imam al-qahtani inda zancen ibn al-qayyim inda ya hakaito daga zancen al-kahbani kafin ya hikaito sai ya yaba shi yake cewa laqad kafana qawlu sha'irin alladhi qala as-sawaba wa jaa bil ihsani innal ladhi huwa fil masahif muthbatun bi anamil al-ashyakh wash-shubbani huwa qawlu rabbi ayuhu wa hurufuhu wa midaduna war-raqqu makhluqan yace zancen kahbani ya wadatar ya biya bukata inda yake cewa alkur'anin da ke cikin littafi a rubuce maganar Allah da wato ainihin bi anamilil ashiyakhi wa shubban ko yara suka rubuta ko dattijai ne sai ce amma tawadar da aka yi rubutun allan da aka rubuta takardar da aka yi rubutun su halitta ne to amma rubutaccen shi maganar Allah ne in wani ya ce a to ya za a yi kai ka yi karatu kuma ka ce maganar Allah ne sai a ce maka to ai haka Allah ya ce a cikin alkur'ani ayar da muka jawo ta cikin tauba wa in ahadun minal mushriki na stajaraka Allah ce in wani cikin mushrikai ya nemi kariyarka fa ajirhu ka bashi kariya hatta yasma'a kalamam har sai ya ji maganar Allah al-imamu ahmad ya ce mimman yasma daga wa zai ji maganar Allah din lauhul mahfuz zai tafi saman bakwai zai tafi al'arshi zai je ya jiyo daga Allah daga wani sahabin ake nufi daga wani musulmin ya karanta shi wancan mushrikin ya ji ake nufi daga alqur'ani maganar Allah ne ba halitta bane shi domin maganar Allah sifar Allah ce sifar Allah azaliya abadiya ce yanda zatin Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe shi ba yin shi aka yi ba to haka dukkan sifofin shi ba su da farko ba su da ƙarshe li'anna sifat tatba'u dhawat sifa na bin zati ne ni halitta ne da haka magana ta halitta ce ni halitta ne gani na da ji na halitta ne domin samar da su aka yi ba su kasance kafin ni ba kuma ni din ai daga baya aka yi ni an yi lokacin da babu ni to shi ko Allah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shine na farko farkon da bata da farko shine na ƙarshe ƙarshen da bata da ƙarshe huwal awwalul mubdi bi ghairi bidayatin huwal akhirul mufni wa laysa bi fani da haka magana shi ma haka bata da farko bata da ƙarshe ganin shi jin shi ikon shi kudurar shi duka wa'annan ba su da farko ba su da ƙarshe ina fata an gane wannan daga alkur'ani maganar Allah ne wanda yace lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa mubtadi wanda yayi shiru yace ni ban ce halitta bane ban ce ba halitta ba yace ba jahami ne kara yake majahamawa wasu cewa halitta din gwara ma ka fito a mutum wato shi munafunci bai da dadi la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ka zama musulmi ka huta in arnan zaka zama zama arnan in ka tashi tuba sai a yadda ka tuba amma yau kana sallah kana masallaci gobe kana coci in ka je ka ce ma arna kayi rida su ce ai jiya ma kayi sallah in ka zo ka ce musulmai ka musulunta ya ce a cocin muka ganka dama ka saba yau ka zo nan gobe ka je can ba mai yadda da kai tsaya kan kaifi daya shi haka addinin musulunci yake babu wani nuku-nuku a cikinsa malam yake cewa wa haka za kala ahmad ibn hanbal haka al-imam ahmad ya faɗa ka duba as-sunna ta ɗan shi da abdullahi ibn al-imam ahmad hakan nan majmu'ul fatawa na shaykhul islam wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi yace duk wanda ya tsawar rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa to in sabani yayi yawa ya za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato mene fa iyyakum muhdathatil umur a asalin hadisi ya ce fa'alaikun bi sunnati ko nan sai ya fara da ku da bid'o'in da aka kirkiro fa inna ha dalala domin bata ne a wani riwaya fa inna kullu muhdathatin bid'a wa alaikum bi sunnati na hore ku da rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da rike sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryatarwa abubakar da umar da uthman da ali radiyallahu anhum wa ardahum da su ne fitulu su ne masu shiryatarwa bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shahidtu bi anna Allah la rabba ghayrahu wa la rabba ghayruhu wa ashhadu anna al-ba'tha haqqun wa ukhlisu wa anna 'ura al-iman qawlun mubinun wa 'amalun qawlun mubin wa 'amalun zakiyyun qad yazidu wa yanqusu wa anna Aba Bakr khalifatu rabbih wa kana Abu Hafs 'ala al-khayr yahrisu وأشهد ربي أن عثمان فاضل كو أشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص أئمة قوم يهتدى بكلا بكلامهم أو بهداهم لحى الله من إياهم يتنقص ka rike ɗaya ka bar ɗaya dukkansu za ka yi imani da su dukkansu za ka yadda da su dukkansu za ka yi koyi da su ka so su ka girmama su addu alaiha bin nawajiz annabi ya ce ku rike wa'annan sunnonin nasu da turaman haƙora ba a wasa da su